بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير لهدي أشرين دبقوا قوة ذو القعدة shekarar hijira 1446 wanda ya dace da lissafin 25 ga watan mayu 2025 wannan shine darasi na tara insha Allah cikin jirgin darussa da muke yi cikin wannan daura takaitacciya daga wannan makala mai taken alhawa wa asaruhu fil khilafi wato bayani akan san zuciya da kuma tasirin da yake da shi a lokacin sabani wanda asali takarda ce da wato profesa abdullah al-gunaiman rahma jazahullahu khairan ya gabatar to idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin wannan takarda a inda muke tattauna abubuwan da malam ya kawo akan shafi na 32 inda yake cewa a inda yake nakalto mana maganganun shekul islam ibn taimiyya rahmatullahi alaihi ya ce allahu ta'ala qad amara al-mu'minina kullahum an ya'tasimu bihablihi jami'an wa la yatafarraqu lalle ubangiji madaukakin sarki ya umurci mu'minai ga baki ɗayan su da su ruko da igiya Allah gaba daya wa la yatafarraqu kada su rarraba wa qad fassara hablahu wa qad fussira habluhu bi kitabihi da yace wa atasimu bihablillah wannan hablullahi malamai sun ce ana nufin alqur'ani wa bidinihi wasu kuma suka ce ana nufin addinin musulunci wa bil islam wasu suka ce musulunci wa bil ikhlas wasu suka ce ana nufin riko da tsantsanta bauta ga Allah wa bi amrihi wasu suka ce ana nufin riko da da'ar da yin bin umarnin Allah wa bi ta'atihi wasu suka ce ana nufin yin wa Allah da'a wa bil jama'ati wasu kuma suka ce ma'anar shi shine wato azama tsintsiya madaurin ki daya wa hadhihi duk waɗannan fassarorin kulluha manqulatun anis sahabati wattabi'ina lahum biihsan ce dukkan waɗannan fasarori an cirato su daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma tabi'ai wanda suka biyo ba su da kyautawa wa kulluha sahihatun duka waɗannan fasarori ne masu inganci wala yake samu bihi fa innal qur'ana al-karima ya'muru bidinillahi bidinil islami lalle shi al-qur'ani ya yi umarni da abu addinin musulunci wa huwa wa zalika huwa ahaduhu wa amruhu wa ta'atu kuma abin da ke cikin alkur'ani shine alkawarin Allah shine umarnin Allah shine da'ar Allah wala samu bihi jami'an shine kuma ruko ruko da shi kuma innama yakunu fil jama'a in ai ruko da alkur'ani shine za a samu wato hadin kan al'umma musulmi ya ce wa dinul islami haƙiƙatuhul ikhlasu lillah kuma asalin abin da ake nufi da musulunci shine tsantsanta bauta ga Allah wa fi sahih muslimin min hadisi abi hurairata anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yazo a cikin sahih muslim daga sahabi abu huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzo Allah ya ce inna lillahi inna allaha yarda lakum thalathan lalle Allah ubangiji ya yardar muku abu guda uku an ta'budullaha wala tushriku bi shay'a Allah ya umarce ku ya yarda ku bauta mishi babu shirka wa anta atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu kuma Allah ya yarda muku da ku yi ruko da igiyar Allah ga baki ɗaya kar ku rarraba wa anta nasahu man wallahu Allahu amrakum sannan kuma ku zama masu nasiha ga wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi shugabancinku wallahu ta'ala kad harrama zulmal musulmin al'ahya aminhum wal'amawat kuma Allah maɗaukakin sarki ya haramta mana zaluntar muminai musulmai da wanda suke raye da wanda suka mutu wa harrama dima'ahum wa amwalahum wa arabahum kuma Allah ya haramta mana kutsawa cikin jinin musulmi zubar da jinin musulmi da kisa ko rauni wa amwalahu Allah ya haramta mana cin dukiyar musulmi ƴan uwanmu da kis da sata ko da zamba cikin aminci ko da taurin bashi ko da ha'inci da makamantansu wa a'rabihim kuma Allah ya haramta mana wa a'rabihim Allah ya haramta mana mutuncin musulmai yan uwanmu ta hanyar Allah ya haramta zagi da aibatawa da gulma da duk wani abu da zai zubar da mutum mutunci wa gar sabata fi sahihaini an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hajjatil wada ya tabbata a cikin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin hadisin hajjin ta ban kwana yake cewa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun lalle jinananku da dukiyarku da mutuncinku to haramun ne akan junanku ka hurmati yaumikum hada alfarmar jininku da dukiyarku da mutuncinku kamar alfarmar wannan rana ce ta ainihin wato arafa fi yaumikum hada fi shaharikum hada fi baladikum hada wannan rana a wannan wata a wannan gari ala hal ballagtu yace jama'a ku saurara shin na isar da na? alalu yuballigi shahidul ga'iba wanda yaji abinda na faɗa wanda ya halarci wannan tattaunawa wannan huduba to ya isar da sakon ga wanda baya nan faruba muballagin aw amin sami'in so da dama ana samu wanda aka isa mai da sako ya fi fahimta fiye da wanda ya kawo sakon wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim kamar yadda malai bayani wa qad qala allah ta'ala allah yace wallazina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina wanda suke cutar da muminai mazansu da matansu ka fada wa mutum magana ta sharri da kage ka cutar da shi ka cutar da masoyansa ka cutar da iyalansa ka cutar da rayuwarsa bighairi maktasabu abinda bai aikata ba Allah ya ce faqad ihtamalu buhtanan wannan suna daukar wa kansu mummunan kage na ƙarya wa ithman mubina da kuma zunubi wanda yake a fili فمن آذى مؤمنا حيا أو ميتا بغير ذنب يوجب ذلك فقد دخل في هذه الآية duk wanda yake cutar da wani mumini muminin nan yana raye ko ya mutu ba tare da wani zinubi da ya cancanta a yi mishi wannan cutarwa ba ka mishi kage ka yi ƙarya ka danganta masa ka ci zarafinsa ko ka zage shi ko ka yi gulmarsa ko ka ɓata sunansa ba tare da ya yi abin da a shar'ance cancanci haka ba ma da ya ce to mutum ya shiga cikin wannan aya ya yi buhutani ya yi ƙagi sannan kuma ya ɗauka kan shi zunubi mai girma mabayyani Allah ka tsare mu wa man kana mujtahidan la ithma alayhi amma wanda yake yayi wani kokari ne a bisa abin da yake ya halasta ga mutum irin sa yayi wannan ishihadin wajen yin hukunci sai ya kuskure wannan babu zunubi akan shi فإذا آذاه مؤذن فقد آذاه بغير ما اكتسب ومن كان مذنبا وقد تاب من ذنبه أو غفر له بسبب آخر بحيث لم يبقى عليه عقوبة آه فآذاه مؤذن فقد آذاه بغير ما اكتسب وإن حصل له بفعله مصيبة yace wanda ya ijtihadi shi bai da zunubi idan wani wato wanda ya faɗi wata magana ta baban ijtihadi sai ya kuskure to bai da zunubi in ka zo ka ci mutuncin shi akan wannan ijtihadin saboda maganar da ya faɗa ko aikin da ya aikata kana ganin kuskure ne to shi din ma fa ka ci mutuncin shi ba tare da cancanta ba hakanan wanda yayi zunubi sai ya tuba daga zunubin ko Allah ya gafarta mai zunubin da wani sababi daban wanda babu wata ukuba da ta rage akan zunubin to shi ma fa idan ka aibata shi da wannan zunubin malai ce to shi mafa kaci mutuncin shi ba tare da sababi ba ko da kuwa a sanadiyan haka ya shiga wata musiba ta haka wannan duka bayani ne akan wato hadarin cutar da mutum ko da kaga yayi wani abu wanda yake a matsayin wato laifi a fili ta yi wannan laifin a ijtihadin sa ne ta yi kuma laifi ne wanda ya riga ya tuba Allah ya gafarta mishi kai baka sani ba wa qala ta'ala kuma Allah ya ce wala yaktab ba'dukum ba'aba kada wani sashen ku su dinga ainihin wato yi masashe gulma kada ku zama magulmata tsakankanin junanku wasa bata fi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-ghibatu dhikruka akhaka bima yakrahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda ake nufi da giba shine ka dinga ambatan dan uwanka da abinda ka san baya so a ambata na laifinsa ko kuskurensa ko aibinsa ko na ƙasarsa ko wani abu wanda idan ya ji an ambaci haka zai ji cewa ba a kyauta masa ba ƙila a ra'aita in ka na fi a khima a ƙulu aka ce ya manzan Allah to me kake gani idan ya zama da gaske ne dan uwan nawa yana da wannan laifin qala manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace in kana fihi ma taqulu faqad kabtahu ai abinda ma ake nufi kenan in ya zama da gaske yana da wannan kuskuren shine ma'anar kai gulmarsa wa in lam yakun fihi faqad bahatahu idan ko ba shi da wannan kuskuren to kai masa kage kai masa qaharu ya fi gulma kuma laifi famar rama ahadan bima laysa fihi faqad bahatahu wanda ya jefi wani da abin da wannan din bayi da shi ka ce mashi ai dan bid'a ne ko masoyin zuciya ne ko maci amana addini ne ko ba dan Allah yake yi ba to in ka faɗa haka kai mashi kage wa man qala an mujtahidin duk wanda yazo ya samu wani malami da ya karantar da wani abu mujtahidi ya faɗi wata magana ta saba wa abin da kake ganin kai shine daidai a matsayinka na ɗan cakulkuli annahu ta'ammada zulma ce ai zalunci ne wa ta'ammada ma'asiyatallahi kuka ce saban Allah da gangan suke yi wa rasuli ai ba sunna ake bi ba ai saba wa manzon Allah ake yi wa mukhalafatul kitabi was sunna kuka targe shi da shi ya saba Qur'ani da sunna walam yakun kadhalika alhalin ba haka bane saboda malami ya faɗo ta magana ta saba abinda kai ka fahimta ka ce ai ba ba sunna yake bi ba ai ba qur'ani yake ba ai saban Allah yake shi ko ba haka bane a wurin sa iya fahimta sa kenan yace wa in kana fihi zalika faqad tabtahu idan ƙarya ne kai buhutun sa idan gaskiya ne ba Allah din yake bi ba ba dan Allah yake yi ba to kai gulmar sa walakin yubahu min zalika ma abahahu Allah wa rasuluhu sai dai magana akan irin wannan ya halasta gwargwadon abinda Allah ya halasta ta fuskar nasiha ta fuskar fadakarwa ta fuskar ainihin bayyana abin da yake na hukunci wa huwa ma yakunu ala wajhi al-qisas wal adl shine abin da ya zama akwai kisasi da adalci wa ma yahtaju ilayhi wa ma yahtaju ilayhi da abin da ake da bukata li maslahati ad-din dan gyaran addini wa nasihatil muslimina da kuma yau musulmi nasiha idan dan wannan bukata ne to babu laifi fal awwal wancan na farkon na kisasi da adal da adalci ka kaulil mushtaki al-mazlum kamar yadda mai ƙara zai zo ya kawo ƙara gun shugaba ya ce fulanun darabani yaro ya kawo ƙara gun malami ɗa ya kawo ƙara gun mahaifi wa mutum ya kawo ƙara gun malaminsa ko mace ta kawo ƙarar mijinta gun alƙali ce wane ya buge ni kaga ana ba da labarin mummunan abin da ya aikata ne wa akhadha mali wane ya karɓi dukiyata wa mana'ani haƙƙi wani ya hana na haƙƙina wani hau zalika da ire-iren wannan wannan irin waɗannan to babu laifi domin Allah ya ce la yuhibbullahu al-jahr bis-su'i min al-qawli illa man zulima Allah bai san ana bayyana mummunar magana sai wanda aka cutar da shi to shine wanda ya zo kawo ƙara na ɗaya kenan da ya ce wa amma alhaja shine ma yahtaju ilayhi al-muslimuna yace fa mislu istifta'i hindi bintu utba kamar yadda hindi bintu utba ta zo ta kawo fatawa ta tambayi manzo Allah sai sun faqala ta ya rasulullah ya manzo Allah inna aba sufyan rajulun shahihun la yuqini sai abu sufyan mutum ne marowaci kaga ta go ta fadin mummunan aikin sa baya bani abin da ya kamata ya bani a matsayina na iyalinsa la yuqini baya bani wa baniyani da ƴaƴana ma yakfini bil ma'ruf abinda zai ishe mu fa qala nabi sallallahu alaihi wasallama kaga nabi bai mata fada akan cewa kin kawo gulman mijinki ba sai ya ce khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf ki dauki abinda zai ishe ki ke da ƴaƴanki a bisa abinda yake ya cancanta a addinance wannan yazo a cikin bukhari da muslim bukhari ya mishi babi da babun idza lam yunfiqu ar-rajulu lil mar'ati an ta'khudha bi ghairi ilmi kagan wannan ya bambanta da irin abin da mata suke suje su tallata a social media suje su faɗa akan titi cewa mijinsu ya musu kaza amma sun kai ƙara ne gun alƙali ko gun siriki ko gun wanda tijo a anguwa ko gun limamin masallacin anguwarsu ko malaminsu wanda zai iya yin nasiha wa mijin ko ya ba ta haƙuri ko ya nuna mata abin da ya dace to wannan babu laifi amma tallatawa a duniya da hukuncinsu ɗaya kar mata su ɗauka suna da yanci duk abin da aka musu na kuskure shikenan sai sun zo sun faɗa duk duniya ta ji labari irin yan please hide my id din nan kasa ɗauka wai cin banza ne shikenan babu komai yana nan a hukuncin wannan gulma din idan kuma ƙarya ne yana nan a hukuncin buhutu wa amma falam yunkir alaiha qawlaha zalika nabi sallallahu alaihi wasallam bai mata inkarin wannan magana ba huwa min jinsi qawlil mazlumi shi ma nau'i ne na magana wanda mutumin da aka cutar da shi zai zo ya magana wa amma nasihatu na uku da yace aw li nasihatil aw nasihatil muslimina fa mislu qawlihi sallallahu alaihi wasallam li fatimata binti qais lamma istasharatu fi man khatabaha kawai maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ya Fatima bintu Qais lokacin da ta nemi shawararsa game da wanda za ta aura qalat tace khatabani Abu Jahm wa Muawiya da wani da wani da Abu Jahm da Muawiya suna neman aure na fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma Muawiya tu fasulukul la malala Muawiya dai talaka ne ba shi da kuɗi wa amma Abu Jahm fala yadau asau an atiki Abu Jahm kuma mutum ne wanda ake cewa baya soke sandarsa daga kafadarsa wato yana da zafin hali yana da fada kuma yana iya yin maduka to kaga yanzu ko anan wannan yanzu a wajen babin neman aure aka tambaye ka shawara wajibi ne ka faɗa abin da ka sani to shi ba za ka faɗi fiye da abin da ake bukata ba sannan za ka faɗi kalmomi na mutuntawa kaga bai ce ai matsiyaci ne ba a ya ce talaka ne talaka ba kalmar zagi ba ce kalma ce ta siffanta amma matsiyaci tana iya zama zagi haka nan wancan ma sai ya kinaya cewa bai aje sandarsa da kafadarsa bai ce ai mugu ne azzalimi ne bai faɗi irin kalma ta zama a cikinta akwai akwai akwai kausasawa ba sai faɗi kalma mai daɗi sannan sai ba ta shawara wa fi lafzin yadribun nisa'a ce yana dukan mata walakin walakin inkihi an inkihi usama ki auri usama fa zakara ma yuhtaju ilayhi kaga ya ambaci iya abin da ake bukata wa kazalika man istashara rajulan fi man yu'amilu saboda ka dole ya tambaye ka game da wani za su mu'amala zai bashi ya ko zai sa kuɗi a cikin kasuwancin sa ko za su kulla wata alaka ta, ta yarjejeniya ko zai makwabtaka da shi ko zai bashi hayan gida ko gona ko zai yi karatu a wurin shi ko zai saka ƴaƴa a islamiyyarsa ko haddasa to wannan dole ka faɗa abin da ka sani na kyakkyawa ko mummunan halinsa tarbiyyarsa ko rashin ta to anan ba gulma bane kuma ya zama ka faɗi iya abin da ake bukata abin da shafi makaranta ko abin da shafi kasuwancin ko abin da ya shafi wannan mu'amalar kar kuma ka bada labarin ai a gida ma haka ake fama da shi ai iyalan shi ma ba su samun abin da suke da suke ci sai ka tsaya iya mu'amalar da aka abin nan to wannan shine na nasiha kenan والنصيحه مأمور biha ita nasiha an yi umarni da ita walau lam yushawiruhu kama fi hadisi tamim kai koda ma ba a nemi shawara a gunka ba kamar yadda a cikin wancan hadisi na tamim budari shine hadisin addinin nasiha in kaga wani zai yi wata hulɗa da wani wanda kasan zai iya cutar da shi ba sai an nemi shawara ka ba za ka iya ba da shawara voluntarily in kaga wani zai aurar da yarsa ko zai aure a gidan da babu maslaha ba sai an baka shawara ba za ka iya ba da shawara voluntarily wannan ya tabbata a cikin ainihin wa adabiyar na musulunci wa kadhalika bayanu ahli al-ilmi liman ghalata fi riwayatin an annabi sallallahu alaihi wasallama aw ta'ammada al-kadhiba ala aw ala man yunqalu anhu al-ilm isu haka nan kuma a wannan babun zaka hada da bayanan da malamai suke na nuna kuskuren wani wanda ya riwaya kuskuren mai riwaya a zamanin riwaya ko kuskuren ko a bayyana wani makaryaci ne yana annabi ƙarya kowa ne da ya karantar da hadisi ba haka hadisin yake ba ga yadda yake da kuma bayani akan wa ya kamata a koyi ilimi a gunsa wa bai kamata ba to wannan shi ma a babin nasiha yake idan an yi shi a bisa tsarin ilimi wa kadhalika bayanu ghalati man ghalata fi ra'ayin ra'ahu fi amri ad-din min al-masail al-ilmiyyah wal amaliyya haka nan bayani akan kuskuren wanda ya kuskure a cikin wani ra'ayi ko wata fatawarsa ta addini malami ya bada wata fatawa wani malamin ya ga cewa akwai kuskure a ciki yana iya yin bayanin ta bayani na ilimi ba tare da cin mutunci ba fa hadha idza takallama fihi al-insanu bi ilmin wa adlin wa qasdin nasihati fallahu ta'ala yusibuhu ala zalika wannan mas'alar ta kuskure a ilimi kuskure a bayani kuskure a ijtihadi idan mutum ya gani kuma shi ma masani ne yana da ilimi akan haka sai zo ya bayani cikin ilimi da adalci da kuma nufin yi wa al'umma nasiha ba wai cin mutunci kunna cewa shi ma ya isa karfin shi ya kawo ba ilimin shi ya kawo ba wancan tunkahon da muka ji a baya ba to wannan sai Allah ya bashi lada la siyama idza kana almutakallamu fihi da'iyan ila bid'atin musamman ma in ya zama wanda ake tattaunawa akan kuskuren nashi dan bid'a ne wanda ke kira zuwa ga bid'a fa hadha yajibu bayanu amrihi lin nas to dan bid'a da ke kiran mutane zuwa ga bid'a wajibi ne a yi wa mutane bayani akan al'amarinsa fa inna dafa'a sharrihi anhum a azamu min daf'i sharri qati'i tariq tunkuɗe sharrin ɗan bid'a ya fi muhimmanci fiye da tunkuɗe sharrin wato ɗan fashi ai musu bayanin cewa kar ku ba hanya kaza ko a sanar da 'yan sanda akwai hanya akwai ɗan fashi a hanya kaza muhimmancin shi bai kai muhimmancin yin bayani akan 'yan bid'a ba wanda suke yada bid'a a cikin mutane da irin wannan aqida ta qalaqatu irin aqida ta qaryata sunna irin aqida ta gulatu sufiya irin aqida ta rafida da sauran hanyoyi na bata to wanda ya zama shugaban irin wannan bata dole a yi bayanin batar da yake karantawa kuma ambaci shi da mutane za su gane shi a tsoratar da mutane daga al'amarinsu amma idza tashajara tashajara muslimani fi qadiyatin amma idan wasu musulmai suka yi rigima akan wata mas'ala wa mabat kuma ta wuce wala ta'allaq wala ta'alluqa lin-nas biha kuma mutane ba su da wani alaka da wancan abin da ya faru shekara 20 25 30 40 100 shekara dubu rigima tsakanin Aliyu da Muawiya rigima tsakanin Mu'amun da Amin rigima tsakanin Wane da Wane ko rigima tsakanin wasu a cikin wata kungiya ko abin da ya jawo rabuwar kungiya kaza ko rikici tsakanin malam wane da malam wane ko malam wane da sarki wane ko malam wane da gwamna wane abin da ya riga ya wuce wala ya arifu na haƙiƙataha su mutane da suka biyo baya ba su ma san haƙiƙanin abin da ya faru ba sun ji labari kana kalamuhum fiha kalaman bila ilmin wala adli to ka zo kana ci gaba da tattauna wannan matsalar kana ta dawo da rigimar baya rigima tsakanin makwabta rigima tsakanin wa da kani rigima tsakanin sarakuna rigima tsakanin malamai ba wata maslaha kawai so kake ka dawo da fitina cikin mutane to wannan tattaunata zai zama magana ne babu ilimi babu adalci balantana kuma abin da wasu suke gani wai bari a gaje rigima a ci gaba da yin ta kawai tun da dai akwai rigima tsakanin wane da wane to yanzu mu masoya wane dole mai rigima da masoya wancan wannan ƙauyanci ne jama'a a cikin rayuwa ƙauyanci ne bayi da wani tasiri a rayuwa a ce wai yanzu dan malaminka ya taba yin fada da malam wane ko da sarki wane ko da jam'iyya kaza kai kuma yanzu kawai ka gaji wannan fitina ai ta yinta kawai ka suka ce ai saboda sun taba yin fada da wane to yanzu sai an yi babu inda zaka jin ka ce haka zaka rayu yace a a wa yatadammanu adahuma bighairi haqqin walau arafu annahuma مذنبان أو مخطئان فذكر ذلك من غير مصلحة راجحة من باب الغيبة المذمومة koda kuwa an san cewa su biyun sun yi kuskure ko sun yi zunubi to ambatan kuskuren nasu da zunubin nasu ba tare da wata maslaha ba giba ce kamar yadda mutum ya ce sai ya tantance tsakanin aliyu da mu'awiya waye bai da gaskiya kuma sai an zo an tabbatar da rashin gaskiyar wane ai Allah wa dare da shi amfanin me zai maka tsakanin sarki kaza da sarki kaza da suka yi rigima a zamanin su dan hujiyo ko zamanin sarauta kaza ko zamanin mulki kaza sai ka sai kai magana akai amfani me zai maka zanubi zaka diba kawai wa fil hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam kala man hama mu'minan min munafiqin hamallahu lahmuhu min nar jahannam yawmal qiyamah nabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya katange mumini daga magana wani munafiki Allah zai katange naman jikinsa daga wutar jahannama wato ka ji wani zai zagi wani mumini kame tankiya ka ce a ba mu san koyi wasu alkhairi ba ma san irin wannan zancen ba ma san irin wannan mugun magana a majalisa da Allah malam ba ma san wannan fira ka hana shi yin magana ka tsile shi ya ji kunya to Allah zai tare maka naman ka daga wuta kai ma ranar alkiyama zaka babbar falala ce وفي سيئين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يتشي سباب المسلم فسوق وقتاله كفر wannan hadisai wanda suke mashahure kullum muna jin su aiki ne ke gagara zagin musulmi annabi ya ce fasikanci ne kashe shi kuma ya kashe kuma kafirci ne fihi ma anhu yana cikin bukhari da muslim annahu qala al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadi musulmi cikakke shine wanda musulmai suka tsira daga sharrin bakinsa da sharrin hannunsa وقال تعالى كما الله يتي يا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن الله يتي يا كون وندهم كي إيماني kada wasu cikin ku su dinga yi wasu izgili kana wani izgili baka sani ba hala a gurin Allah ya fika kada wasu mata su dinga yi wasu mata izgili cikin muminai kina mata izgili baki sani ba hala ta fike alkhairi a gurin Allah wala talmizu anfusakum kar ku dinga yi junan ku zunde wala tanabazu bil alqabi kar ku dinga jifan junan ku da kalmomi na ainihin wato laqabi na cutarwa Allah ya ce bi salismul fusuq ba'da al iman Allah wadaran suna na fasikanci laqabi da za a sawa mutun na zagi bayan ana cikin imani a dinga sawa mutane laqubba wanda suke suna nuna aibatawa da cin mutunci da zagi wa man lam yatuffa ulaika humul zalimun wanda duk bai tuba ba babu shakka wannan na cikin azzalumai ruwa ga jama'a inda muke ganin wannan yanzu abu ne mai sauki ba komai bane mutane ba sa ganin cewa haka haka haka ba daidai bane su su sawa malamai su sawa shugabanni su sawa sarakuna su sawa abokai su sawa ƴan uwa su sawa duk wani mutum mai mutunci sai an kashi da wani lakabi wanda na izgili ne da da cin mutunci to wannan duk wanda yake haka zalunci yake kuma ya dibo kanshi zulubai ne masu yawa fanaha anis sukhriyati wal lamzi wat tanabuz bil alqabi wal lamzu abinda yake nufi al lamz shine al aib wa huwa ta'an suka mutane wa qawlu ta'ala wala talmizu anfusakum aw la yalmuz ba'dukum ba'dan kada dayan ku ya aibata daya wa alal muslimi awwalan an yakuna amruhu lillahi wajibi ne ga musulmi ya zama cewa dukkanin al'amarinsa ya zama don Allah yake wa qasdahu ya zama manufarsa da'atullahi da'ar ubangiji fi ma ya kulu huwa ya fa'alu duk abin da yake faɗa ko yake aikatawa ya nufaci da'ar Allah wa Allah ya kuna bi qawlihi wa fi'lihi taliban ar-ri'asata li nafsi kai ya sake zama maganar da yake faɗa da aikin da yake yi neman shugabanci ne aw li ta'ifati ko neman a ce kungiyarsa ce akan gaba aw tanqusa ghairihi ko dan ya ci mutuncin wani wa hasadihi ko ya masa hasada wa an yaf'ala dhalika li talabi sum'ati kuma kai ya sake ya zama yana aikata ayyuka na addini don neman a san da shi warri ya ko don a gan shi ko don a ji shi fa yi na hubi zalika yi hubi to amalan wanda yake haka to aikin shi yake wargazawa wa idha kana amaluhu salihan wa khaliyan min ash-shawa'ibi al-mufsida fil mabda'i wato wannan ma fa zai bata aikin ne zama aikin asali mai kyau ne amma ba mai kyau bane ma babu abin da za a bata sai dai a tara zalubin kawai ya ce walakin lamma radda alaihi kaulahu au azan min ajli ma huwa Allahu ma huwa lillahi fanusiba ila al-khata'i wal gharadi al-fasidi inda dhalika talab al-intisari talab al-intisari nafsihi wa atahu ash-shaytan wa zayyana lahu dhalika fayakunu mabda amalihi lillahi thumma sara lahu hawan yatlubu bihi an yantasira ala man adahu wa rubbama atada ala dhalika al-mu'zi yace walakin lamma radda alaihi qawluhu sanda yake maiwa da mutun zance au azan ko ya cutar da shi min ajli ma huwa lillahi yayin da aka maiwa da mutun wani zance ko aka cutar da shi akan abin da yake don Allah yayi fa nusiba ila al-khata'i aka danganta shi zuwa ga kuskure wal ghardil fasidi aka danganta shi zuwa ga mummunar manufa inda zalika talaba lintisar nafsi to a lokacin kuma sai shi ma ya nemi bari ya taimaki kanshi bari ya kare kansa mutum ne ya faɗi magana sai aka maimai da martani ko aka cutar da shi aka ce ba dan Allah yake shi kuma sai ya nemi bari ya kare kanshi yanda dan Allah yake wa atahu shaytan dole lokacin sai shaytan ya zo mishi wa zayyana lahu zalika shaytan na mishi cewa ai abinda kake yanzu jihadi abinda kake yanzu kare kai abinda kake yanzu kare addini shaytan ya kawata maka wannan fa yakunu mabda amalihi lillahi sai zama asali kaga wancan na farkon dan Allah ne abin da ya faɗa na farko karatu ne ilimi ne don Allah ya da aka ci mutuncin shi ko aka zage shi ya zo kare kanshi sai shi ɗan ya nuna mashi cewa ai kare Allah kake kare addini kake irin wancan farkon to kaga aikin shi sun masara lahu hawan yanzu wannan karo na biyun ya zama san rai ya tulubu bihi an yantasira alaman azahu yana so ya shiga ta wannan tafarkin ya rama abinda wancan ya cutar da shi akai warba ma atada ala zalikal mu'z to in yazo a wannan karan na biyu babu mamaki in kaje shi ma ya wuce maka da rawa babu mamaki shi ma ya cuta wannan shike faruwa a aikace asalin abinda mutum yayi ya zama don Allah yayi amma kuma wani azzalimi sai ya zo shi kuma sai ya aibata shi da cewa ba dan Allah bane shi kuma sai ya kasa hakuri yace sai ya bada amsa sai ya nuna dan Allah din yayi to garin nuna dan Allah yayi sai shedan ya zuga shi ma sai ya cutar da abokin hamayyarsa wa haka za ya kauli ashabil ikhtilafat wannan shi yake faruwa akan duk wani sabani da ake idza kana kullu wahidin minhum ya'taqidu annahu annahu alhaq anna alhaq ma'ahu musamman a san da kowa yake ganin cewa gaskiya tana tare da shi wa anna wa annahu ala sunna san da kowa yake ganin cewa sunna yake wane yace eh ita ce sunna wani ya ce ƙarya ne zai ita ce sunna kowa ya maiwa da kowa martani fa ya ƙa'u fil hawa sai su fada cikin sarrai wa talabin lintisar kowa na so ya taimaki kansa lijahihim ya taimaki mutuncinsa wa ri'asatihim kowa yana so ya ci nasara don shugabancinsa wa ma nusiba ilaihim yana so ya ci nasara ka abin da aka danganta masa la ya duna an takuna kalimatullahi al-uliya ba wai neman daga kalmar Allah ba neman daga kansu wa an yakuna dinu kulluhu lillah ba neman daga addinin Allah ba bal yagdubuna ala man khalafahu sai ga mutum yana fushi ne da wanda ya saba mishi wa in kana mujtahidan ma'zuran ko da wanda ya saba mishi mujtahidi ne kuma abin wa uzuri a addinanci la yagdubuna alaihi lillahi ba suna mishi fushi ne don ya saba wa Allah ba wa yardauna amman yuwafiquhum kuma zai za ga mutum ya yadda da duk wanda ya goyi bayan shi duk wanda ya goyi bayan shi to shine akan abin yaddan shi wayin kana jahilan da wanda ya goyi bayan shi nan jahili ne sayi alqasdi mai mummunan manufa laysa lahu ilmun wala husnul qasdin babu ilimi babu kikkiawan manufa wato duk wanda zai goyi bayan shi kai akan wannan abin da yake kawai to sune sune malamai sune mujtahidai sune abokan harka ko da kuma akan bata suke mutum ya kwaso wata wata wata kwashashiya to duk wanda ya taimaka mai akai kawai to shikenan sune mutane fa yufdi hadha ila an yuhmadu bima lam an yahmudu man lam yahmuduhu Allah wa rasuluhu sai kaga an je ana yaba ma waɗanda Allah da manzansa ba su yaba musu wa yadhummu man lam yadhummuhu Allah wa rasuluhu a dinga kuma zagin waɗanda Allah da manzo ba su zage su ba su aibata su fatasiru muwalatuhum wa mu'adatuhum ala ahwa'i anfusihim sai ga an waye gari mutane suna kauna ne da kiyayya a bisa san zuciyarsu la ala dinillahi wa rasulihi kaunar su da kiyayyar su ma'auninta ba wai addinin Allah ba fayashtabihuna bil kuffari alladhina lam la yatlubuna illa ahwa'ahum fatan sha'ul fitanu bainan nasi sai ga sun yi kama da kafirai waɗanda ba sa neman komai sai san zuciyarsu daga nan sai ga fitintunu sun yaɗu tsakanin mutane kamar yadda ake ganin su a aikace yanzu wa aslud dini an yakuna al-hubbu lillahi wal bughd lillahi malam yace asalin tsarin addinin Allah shine ya zama da kauna da kiyayya don Allah ake yi kamar yadda muke ta karanta a littafin mu na qa'idatun fil mahabba walmuwalatu fihi walmu'adatu fihi jibintar mutum don Allah gaba da shi ma ya zama don Allah wal ibadatu kullu halillahi dukkanin bauta ta magana da aiki da kasadi ai zama don Allah kadai ake yin ta wal isti'anatu bihi hakanan neman taimako ma ya zama wajen Allah kadai wal khawfu minhu ya zama Allah ake tsoro shi kadai war raja'u lahu gurin Allah ake fatan samun komai wal ata'u wal man'u lahu a bayar ko a hana don Allah wa hadha la yakunu illa bi mutaba'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan addinin irin wannan tsarin na lafiyayyen addini ba shi yuwa sai in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai aiki bi in dai wani mutum zaka ba manzon Allah ba to sai an samu karkata a wani daga cikin wannan abubuwan allazi amarahu Allah allazi amruhu amrullahi wanda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk umarnin da ya bayar yana bayarwa ne a madadin Allah wa nahyuhu abinda ya hana nahayullahi yana hanawa ne a madadin Allah wa ta'atuhu da'assa ta'atullahi yana da'a ne ana masa da'a ne a madadin yiwa Allah da'a wa mu'adatu yayi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi gaba ne da mutum mu'adatan lillahi saboda mutum ya gaba da Allah wa ma'asiyatuhu saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma'asiyatu lillahi ta'ala saba wa Allah ne ubangiji madaukakin sarki wanda ya gaba da annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya mushi da'a ko ya saba mushi duka yayi ne yayi wa Allah in da'a ka masa kai wa Allah in ka saba masa ka saba wa Allah in kai gaba da shi kai gaba da Allah wa sahibul hawa yu'mihi hawahu wa yusimmu mabocin san zuciya ko da yashi san zuciyar yana makantar da shi ya kurmantar da shi fala yastahdiru ma lillahi wa rasuli bai iya tana abin da yake na Allah haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah wala yatlubu zalika ba ma ya neman wannan fala yarda li ridallahi bai yarda da abu dan Allah ya yarda da abu wa rasulihi bai yarda da abin da Allah da manzansa suka yarda da shi wala yaghdabu li ghadabillahi wa rasulihi fushin shi ba dan fushin Allah da manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam bal yarda idza hasala ma hawa wa yuridu yakan samu yarda ne a zuciyar shi idan abin da yake so na sarran shi ya tabbata wa yaghdabu idza khulifa hawahu in ka je fushi kuma saboda an saba wa sarransa ne wa yakunu ma zalika indahu shubhatu dinin wa ilmi amma zaka ga akwai wata shubha akwai abin da ke rikice mishi da ya shafi addini da ilimi in an saba wa sarran shi sai ce ai mas'ala kaza ta addini ce aka saba mawa in an saba wa sarran sai ce ai abu kaza da ke cikin ilimi ne aka saba mawa saboda haka akan wannan zai ta tada kayar baya zahirin abin da yake yi kamar yana yi dan Allah amma zuciyar shi ba haka bane kuma a hankali za ta bayyana cewa ba haka bane au annahu ya'malu ala ittiba'i sunna idan ganin cewa shine mai raya sunna shine mai raya addinin Allah wa nusratud din shine mai taimakon addini da shi da magoya bayan shi da masoyan shi da wanda suke yan barna iyan shi su ziga shi akan haka ko su samu shi wani babban suna a ce shine shekul islam a ce shine muhis sunna a ce shine mujaddidud din a ce shine mujaddidul aqida a ce shine hamis sunna sai kaga ya rude gaba daya fita daga haicinsa wannan jama'a yana daga cikin talbis da iblis yake mutane Allah ka tsare mu malai yace wal waqi'u khilafa zalika abin da yake hakika ko ba haka bane walau ƙuddira annan lazi ma'ahu huwa alhaq almahad ya ce maɗauka ma da gaske ne abinda wane yake ta fitina da rigima da ta da ƙayar baya a kan shi da gaske shi ne gaskiya walakin na ƙasdahu lintisaru da nafsihi wale gardihi amma sai zama manufarsa gaskiya yake karewa da gaske yana kare tauhidi ko aƙida ko musulunci ko sunna ko yana fada da bid'a amma asalin manufarsa kare kan shi ne da manufar kansa walam yaqsid an yakuna ad-din kulluhu lillahi ba manufar shi addinin Allah ya dagu ba wa kalimatullahi al-ulya ba manufar shi addinin Allah ya zama a sama babal qasduhu al-hamiyya li nafsi kan shi yake wa fada wa li qa'ifatihi kungiyar shi yake wa fada au qasduhu ar-riya'u ko kuma manufar shi tariya ce li yu'azzama so yake a danga ganin girmansa a ce ai babu malami kamarsa ba mai faɗin gaskiya irinsa ba wanda ya gaji karantawar ibnu taymiya sai shi ai babu babu irinsa a zamanin nan wa yusna wa yusni alaihi ai ta yaban shi ai ta zuga shi au fa'ala zalika shaja'atan wa tab'an ko kuma kawai tsabaragen taurin rai ne a ɗabi'arsa dama shi mutum ne fitinan ne tun bai ilimi ba an san shi da fitina dama mutum ne jajirtacce din da aka san shi an san shi da jajircewa in gona ya je haka zai idan kasuwa ya je haka zai idan aikin kwadago ya je haka zai to hakan yazo wajen karatu ma sai yi shi da wannan irin kwazan auli gardin min umurid duniya ko wata manufa ta duniya siyasa ko arziki ko aure ko makamancin shi lam yakul lillahi wala fi sabilihi a zuciyarsa ba dan Allah yake amma a zahiri kama aikin Allah yake fa kaifa idza kana mislu ghairihi ma'ahu haƙƙun wa batil to wannan fa a bisa tunanin idan ma gaskiya yake da ita ɗari bisa ɗari sai ce to ina kuma idan ya zama kamar sauran kowane mutum ya dace a wani waje ya kuskure a wani waje yana da wani nasibi na gaskiya yana da nasibi na rashin gaskiya yana da nasibi na daidai yana da nasibi na rashin daidai to kaga anan za a fi samun matsala wa sunnatin wa bid'atin akwai abin da yake sunna ne akwai abin da yake bid'a ne ai ta fada da shi akai wa ma khasmihi haƙun wa baɗin kamar yadda abokan hamayya shi suna da gaskiya sashenta suna da kuskure sashen nasu wa sunnatin wa bid'atin suna da sunna da suke bi suna da bid'a da suke yi fa hadha halul mukhtalifin alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a wannan shine halin masu sabani da suka raba addini in kaga ana rigima tsakanin kungiya kaza da kungiya kaza ko faction kaza da faction kaza zaka tarar cewa kowa na da wani nasibi na gaskiya yana da nasibi na kuskure kowa na da nasibi na daidai yana da nasibi na ba daidai ba kowa yana da nasibi na abin da ya dace yana da nasibi na abin da bai dace ba babu wanda yake da wato absolute abin nan truth a ce duka gaskiya tana gunshe 100 bisa 100 wannan inda kaga ana rigima zaka tara haka ne wal ikhtilafu idza kana fi millatin wahida fa kulluhu madmum da aka sabani idan ya zama a cikin addini daya a cikin musulunci muna ta sabani muna ta rigima to wannan abun zargi ne kamata ya ce sabanin mu kullun da arna muke yin shi su muke sabawa su aka mutum mu saba musu da annahu yuaddi ila tanazu'i wat tafarruqi dan yana jawo rabuwar kai da tashin tashi na fitina wa dinu ya'muru bil ijtima'i wal itilaf alalan addini kuma umurce mu da hadin kai ne da taimakon juna qala ta'ala Allah yace inna wa innal ladhina salafu fil kitabi la fi shikakin ba'id lalle wanda suka yi sabani game da littafi suna cikin rarrabuwa manisanciya wa ma kana Allah yace wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fakhtalaf mutane da can al'umma ce guda daya sai suka yi sabani fa dhammuhum ala al-ikhtilaf kaga Allah ya zargi mutane akan sabawa da suka yi wa amma idza kana al-ikhtilafu bayna ahli al-iman wal kufri in ya zama sabani tsakanin musulmai da kafirai to wannan abun nema ne wa qauli ta'ala faminhum man amana wa minhum man kafar kaga Allah ya raba fa hadha matlubun wannan abun nema ne da anna fihi tamyizul haqqi min al-batil so da cikin sabawa kafirai da sabani da su akwai rarraba tsakanin gaskiya da ƙarya wa muzawalatul batili wal budi anhu da kuma nisantar barna da yin nisa da ita kaga a lokacin da ake cewa su mu saba musu su muke biyewa su kuma da aka ce mu fahimci juna su kuma da su muke sabani wa idha hasala khilafun baina ahli ad-din yajibu an yuqsada bihi ta'atullah in kuma sabanin ya faru a cikin musulmai wanda wala budda to ya zama kai da sabanin ya zo kanka ka nufaci da'ar Allah ka nufaci abin da ke da'a a ciki wanda ba na da'a ba ka guje shi wa tanqiyatul haqqi min al batil fi nufusin nas ya zama kokarin tantance gaskiya a raba ta da barna a cikin zakatan mutane shine aikin ka rahmatan bihim wa ihsanan ilaihim dan yiwa mutane dan tausayawa mutane da kyauta musu wato zaka faɗi wata magana ta saba wani malami ne kawai dan ka faɗi gaskiya dan ka kuskurantar da abin da yake kuskure yace wa talabar ridallahi ta'ala ya zama neman yadda Allah kake hatta idza radda ala ahli bid'ah zahirati idan kana raddi ga yan bid'a wanda suke bid'a su a fili take mislu rafidati kamar rafida masu dagin sabbai wa ghairihim ko wasun su yajibu an yaqsida bidhalika bayan alhaqi dole ka nufaci kokarin bayyana gaskiya wa hidayatal khalqi da samo da mutane da shari'a wa rahmatahum da tausayawa mutane wal ihsana ilaihim da kyautawa mutane wa idza ghalata fi bayani bid'atin aw dhammiha aw ma'asiyatin yajibu an yakuna qasduhu bayana ma fiha min al fasadi idan wani ya kuskure ya kawo wata bid'a ko ya kawo wani wani saban Allah ya zama zaka yi bayani akan shi ka nufaci kokarin bayyana barnarsa li yahdhira hal li yahdhira hal ibadu dan bayi su su guji wannan barnan waƙad ya hajjurur rajulu waƙad yi hujjarur rajulu uƙubatar ana iya ƙauracewa mutum ma don a mishi uƙuba don punishment wata aziran don jan kunne wal qasdu rad'uhu manufa shine dan ya bar wannan kuskuren da yake yi wa rad'u amsalihi da kuma ire-iren shi su ma su tuba su ji tsoro lirrahmati dan tausaya musu wal ihsani dan kyautata musu lalit tashaffi ba dan amore ba wal intiqam ko a daufan sa ba wato koda mutum ya wani kuskure za a kaurace mishi ne idan ya zama da cewa a cikin kaurace mishi akwai maslaha gare shi da shi da ire-iren sa to malam ya gama mana wannan tattaunawa wanda muka dauka cewa kankanuwa ce ko takaitacciya amma gashi tayi tsayi cikin wajen awa hudu muna fata abin da muka faɗa ya zama daidai dace da shari'a Allah bangiji Allah ya bamu ladan fadin shi da saurare kurakurai kuma Allah ya gafarta mana da karancin ilimi Allah kuma ya bamu dama aiki da abin da ke cikin nasihohi wanda suke masu matakar kima da tsada wanda za su gyara mana al'amuran addinin mu da rayuwar mu da tarayyar mu da ƴan uwan mu a cikin addini kamar yadda muka sha faɗa jama'a karatuka da muke irin waɗannan cewa mu abin da muke so idan mun karatu irin wannan mu mu gyara ba wani muke aikawa da sako ko muke mashi guga zana ba mu da muka karanta ya zama hujja akan mu mu gyara abin da zamu iya gyarawa idan wani ya ji ko ya saurara ya ga cewa shi ma ta shafe shi ya gyara ta wannan riba kafa ce amma mu asali muna muna wa kanmu nasiha idan wani kuma ya ji ya dauka cewa habaici ake mishi to ya hakuri ba da shi muke ba mun mu kowa habaici ba mun faci ba kowa habaici ba da fata Allah madauki sarki ya gafarta mana zunubanmu wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh